الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الدنيا لهذا المهدرين وتعتدي بنظرة تأتي لنا بالزمن وبعد الحمد لله من وجه الله سبحانه وتعالى لدعوه يوم الخميس عشرين ترى قوة goma irin dubu biyu da goma sha biyar don ci gaba da karatunmu na littafin maulanmu shekul islam مولاي الشيخ شريف إبراهيم ثاني رحمه رضي الله عنه موسونا موسونا النهج الحميد ودا إن شاء الله زمانا gaba da muka wuce zaman baya kai da muka wuce mun tsaya kan hadisin da manzo Allah ta tsara da cewa ya su wa ya tunafiru bashiru wa ya tunafiru ku rika yin sassautawa a cikin lamura wala tu asiru kada ku rika tsanantawa wa bashiru wala tu nasiru ku rika yin albishir kada kuna kora daga lamarin addini a wannan gurin muka tsaya idan ba manta ba sannan yau in Allah ya yarda za mu tashi a kan inda maulana shekshari yake cewa wa alaihi أن يتباعد عن تغريم دنياهم وأن لا يلتفت لما في أيديهم معتقدا أن الله هو المعطي والمانع والخافض والرافع ويجعل همته في تحرير دنياهم وما في أيديهم من التشتيت والتبذير وألا يطالبهم بإعطاء شيء لا من القليل ولا من الكثير إلا ما سمحت نفوسهم بذله من غير طلب فإن عقول الناس حول هذا المطاف تدور على هذا المقدار تجري بهم في جميع الأمور انتهى ونعم فاتت جمالا شريف رضي الله عنه يتاو دورا أكن نفيها غشي مقدري ويبالي طريقة ودا أكمل إذنين مقدمانش yake وعليه أن يتباعد عن تقريب دنياهم yana wajibi ne akan dukkan mukaddami duk wani mukaddami ya wajaba a kansa an ya taba'ada an tarhimi duniyahu lallai ne tilas ne a kansa ya nisanci ɗaurawa muridansa haraji wajibi ne akan mukaddimi lallai ya nisanci ɗaurawa muridansa haraji da sauran wani abu shi ko hadiya ko menene ce ya ɗaura musu kowa ya je ya kawo kaza kaza to duk wanda yake haka ba mukaddimin kirki ba na Allah ranar da aka yi nisanci wannan shine abin da wannan guri yake magana Allah ya tafita lima fi aidihim kar kuma mukaddami ya rika sa ido yana juya yana kallon abun hannun muridansa kar ya kuskura yana sanya hankalinsa zuwa ga abin hannunsu duk wanda yake yin wannan shi ma dai baya cikin jeri na mukaddamai wato cika kummal wannan kawai wato mutum ne mai dan neman wani abinci ne kawai a mukaddami waɗannan abubuwa da ya faɗa guda biyar ne ya sanci ɗaura musu haraji kuma kar yana sa ƙwalla faransa yana juya zuwa ga kallon abin da ke hannunsu haka ake son mukaddami ya kasance mu'taqidan anna Allah huwa al-mu'ti wal mani kuma yana yin wannan ne wato kar ya daura musu haraji su muridan nasa da sunan wani abu shi hadaya kar kuma yana sa ƙwalla farai zuwa ga abin hannunsu dalili ya zama ya yi imani ya kulle a cikin zuciyarsa mu'taqidan an Allah wal mu'ti wal mani ya kudurce kulla a zuciyarsa sani ba cewa lalle Allah shine mai bayarwa shine kuma mai hanawa ba mu'jiza ne za su bashi ba Allah ne mai bayarwa shine kuma mai hanawa ya nemi ya zama yana da dai wani abu wato da zai zama zai dogara da shi ba mai dai ba kada mutum ya dai karajen nan ya ce wai shi abin da ya dogara da shi mai dai da suke karkashinsa yana tunanin cinsa da shansa da suturansa duk gaba ɗaya wai su ne yana wuyansu to wannan mai da ne kawai don haka ne a takaice ya zama yana da abin da ya dogara da shi ba wannan ba da wannan yana jawo wato kaskanci na mutane mukaddabai din mutum ya zama bayi da komai da zai iya yi wa kansa wasu abin da mulai suka masu to mutum ya lalata kuma wallahi akwai irin su da yawa sai dai in yawon ka ne yayi kaɗan to wannan kuma shi ne ya kulla cewa lallai fa Allah shine mai bayarwa huwal mu'ti wal mani shine kuma mai hanawa wal khafid wal rafi' Allah shine mai al khafid mai karkanta mutum ya saukar da shi kasa wal rafi' shine mai daga mutum ya daukaka darajarsa ba wasu ba wal yaj'al himmatahu fi tahrir dunyahum وما في أيديهم من التشتيت والتمريع يبقى معناه يسني همتا cikin ‘yanta wato abubuwa da suka shafi lamura na duniyarsu wato dukiyarsu da yake hannunsu gina tashtiti ya tsaya ya yi himma wurin ‘yanta wannan dukiyar tasu daga watsewa duk hanyar da ya san zai bi ya taimaka musu kar abin da yake hannunsu ya watse ya zama suna da shi ba wai ya tara shi ba su bashi shi ba a'a kan ya watse a hannunsu ma ya zama yana nan a hannunsu in ma wasu addu'o'i ne in ma menene shawarwari ne to ya himma cikin wannan wata zai da kuma almubazzaranci kai ya ga muridansa suna almubazzaranci ya basu duk da dukiyarsu ne amma dai lallai ya yi musu nasiha mutum misali daga nan ya ce zai biya kuɗi zai tafi lagos misali wa zai je kallon wasa in an je tiket ɗin ma kila na sati da za a kalla ya ba da misali naira kamar dubu hamsin cif cif nasiya ta tabbata yi a siyan mukaddami da mubili ta zauna so a takaice wannan daga almubazzaranci ne mutum ya je biya dubu hamsin misali kudin tiket ko ai kuma magana ba wai ha ha za ka rika yi ba mala so kaga wannan almubazziri ne ko kuma a zo ana wani hidima na biki a kawo maroƙa su zo suna eh, matse karangu ka zo ka cire kuɗi kai ta watsawa a wanda almubazzaranci ne ko eh, don bara mu ce sayan sigari kana furawa don daga zaran ka tafi murjikan to maganar sigari kuma kun yi bye bye balle sana'a ce in an zuba din mubazzaranci bai a cikin mubazzaranci sigari ba a mubazzaranci ne sosai ba ka tambayi dan sigari gani kuɗin da yake kashewa a wata in ma dan salari ne to a kullum salarin sa yana gurgunce sigari kawai ya kuɗin da ba zai bayar a bashi abu ya zo ya kisa marunta kai ka san dai kam gaskiya hankali bai ishe shi ba duk shekarunsa kuma kuɗinka na aka fa wanda za ka bayar a baka kindirmo ka sha ka yi nak ka ji daɗi har bacci ma ɗan ɗauke ka ka je da hankalinka ka siyo wani abu ka zo ka buka a shara ka ɗoɗara masa daga daga ƙona shi da kai nan ka haɗa shi da wuta kai kanka ka fi a to damuwa hankalin kan nan akwai damuwa ba ban za shi tijjani ce ta ba haramun ba shi a ra'ayinsa ta ba haram malamai suka yi ta a kansa na zamaninsa ya ce shi ko me za a yi da shi dai ta ba haramun ba saboda Allah ya ce ya halatta mana ɗayyibat ya haramta mana kaba'i ya ce ta ba kuma ba ɗayyibat ba ba a cikin ɗayyibat ya ce in ka ƙi kuma ka ɗauko ganyen ta ka gani ka ji a kafarta ka ka sha ka ga abin da zai faru in ka sha za ka gane yaya lamarin yake yadda ake jefa ganyen shayi ya tafasa din nan a lalata diga suga kaɗan ka sha ka ji lafiya ko ka ji ƙarfin jiki to da Allah a tafasa ganyen sigari in a tafasa suka yi tafasa sai a zo a ɗan diga suga sai a ba ka sha idan ka fara amai sai ka sai ka nemi amar da hancinka ba duk abin da yake cikinka na abin da ya shiga ne ba to sai ya fita saboda haka dai an taba ma wai ana wani biki haka aka yi gitere an san gitere ba san gitere ba to haba haba to wata tsohuwa dai irin tsoffin nan dai ga sunan da suke kasa akwai tsoffin kala kala ne akwai tsoffi bayan Allah salihai wanda na kirki akwai tsoffi kuma na banza to ita aikinta sana'ar wannan janyen sigari take sana'ar take ha za ka je ta saya gonar masu sigari ta zo ta shanya ta yi kaza ta riƙe sayarwa al'adun nan ko na proshore yawana to ta zo ta shanya ganyen sigari a kan tabarmar kaba da aka shanya ya bushe aka cire wannan tabarma sai aka gitere da ita da aka gitere to aka zo sai aka dafa mai suna abun aka yi dambu da wannan aka aka shimfiɗa aka rufe da wannan tabarma don wanda ke murin nan da hatsi to da aka yi aka ɗauke da tabarma kan labari ta ji a wurin garin taba na abin da ta samu rin wannan giteren kuma ji labari a wurin ita tabarma to da aka gama wannan dambo maulan mu shawara ne ke ba da labarin ya halarci garin da abin ya faru da gama dambu aka zo aka yi damu aka mai yawa ne aka ta damu ana raba wa bayan Allah an zo biki duk wanda ya kafa ne ya ta amai har ya fadi ya suma duk wanda ya sai ta wuyuyi da ido sai amai a ta ainihin to kaga wannan shi yake guda ma me shi cikin taba wannan duka ba wai ba experiment muka gane wannan gwaji to akwai kuma wani hidden abu wadda hukumar lafiya duk kwalin sigari akwai wurin da ake koyi abun ka bare ka bare za ka gano suna rubutawa duk mai shan taba sigari zai mutu tun da kurkiyar ma eh taba cikin cikin baiwan da Allah ya yi mata to mai shanta zai zai wato baya tsufa in ji wani wani ya ɗauka wani wani ya ji ce mai shanta ba baya tsufa ya ce a ashe zai mu koma shanta kenan a mai shanta ba baya tsufa don eh zai mutu kafin ya tsufa mara shi ne baya tsufa kar ka ɗauka ko zai tauna a yaro ne a mutuwa zai yi ba zai kai ga tsufa ba in ji surwa tukunna masu ita sai sun rubuta a cikin kwalin shi ya ce ka shaka musu kenan saboda haka ne a takaice mubazzaranci ne shan taba sigari inda mubazzari da kuma kanu ikhwana shayatin wa kana shaytan li rabbihi kafura al-mubazziri dan uwan shaytan ne inji qur'ani mai watsa dukiya sannan shi shaytan kuma ya kasance mai kafirci ne ga ubangijinsa daga mukaddami ya tsaya tsayin daka wurin hana muridansa wasa da dukiyarsu ya iya kokarin sa kar suna watsa dukiyarsu ba fa zai ce suna ba su kawo wurin sa shine bankin su ya yi kai yanda ya kada wa dukiyar a'a shi dai ya yi kokari ya hana su kar suna almubazzaranci da shi wallahi ɗalibahum bi i'ta'i shay'in kar kuma ya nemi su bashi komi cikin dukiyarsa mukaddami kar da ya kuskure ya nemi wani muridan sa su ba su tara mai wani abu kawai don matarsa ta haifu kawai tara muridai to iyali na ta zo ba to ta maka ya kuce ku zauna kuma ya saka mutum ne haba haba madam haba shehu ba a yi ba a tausayawa wanda matarsa ta aihu wanda zai aure ne ake tausayawa ko wanda ya bayi da lafiya yana kwanci a asibiti matar ka da gangan ta sani tana da juna ta yi shekara cur kana kallon cikin nan ba kai tanadi ba ba ka da hankali ne sai ran da ta aihu za ka zo ka same mu ka ce mana za ka yi kana zazzare ido ba wata tara bane ake yi mace da ciki duk dai kana hangale da baki baka nemi yadda zaka yi ba a cikin wata tara nan da kwana goma sai ran da ta aihu za ka zo ka ce mana wallahi wata ran ta aihu gaba da abubuwan bayan da suke to haka kaza kaza kaza ka je kana ta kankan da kanka gaban jama'a to kar mu kar mu kaddami ya zama haka wa Allah yuqalibahum bi ina shay'in kare da ina bisu bashi wani abu la min al-qalil wa la min al-kathir kare ne ni kadan ma balle mai yawa kenan kare ne ni kadan kare ne mai yawa kullum muridan sa ko da wasa duk shi da yake wa mabiyan sa haka kaga zai zama bai da mutunci a rage duk damuwan kawai kai kan muridai a tara su to yau ma kar ku gaji ba kun san lamuran karfa ku gaji yawa a ya fara su gaji ban malam kame da su kamar wasu abin da to kaga ba zai taɓa yiwa ba zai taɓa yiwa ba ta ka mutu ya kiyaye kansa kawai ya nemi yadda zai yi abin da zai dogara da shi illa ya ce sai dai ma sama hatna ko tsohon bazuluhu min gairi lalabin sai dai abin da muridai da kansu suka ga dama suka ba wa shehinsu min gairi ɗalabin ba tare da shi ya nema ba to wannan babu laifi amma haka kawai ka ce musu su tara maka matar ka ta aiki wallahi na yi tara muridai tun ba ba fa tara su kai wai ga ka musu wani nasiha ko ka koya musu wani abu ko ka ba su wani asrar ko ya a'a wai ka tara su ne ku shawari ma da muka yi a wannan halara ta mu yawa lallai a yanke shawari da zamu za mu ƙa- za mu yi ƙarin gida
ba zai ƙara maka ne amma muridai da zasu bar aure ka duba to wannan duka ne irin su da makamantar su kar mutum ya yi garaje abin da yasa muke ƙarin bayani dukkan wannan watakila wata rana wani zai samu kansa a cikin wannan accident din don accident ne bai ko kaddamanci ba accident ne in ka ga- in an baka ka shiga uku duk wadda ka bawa wurdi matukar ka san shi kuna tare ma'ana ba ne sai ke ba to akwai haƙoƙinsa a wuyanka ana neman ka tilas da sai ka fulfilin nasu shi yasa dole karanta irin wannan littattafai suka zama dole a kanmu saboda musamman ke wuyan mu sun ne in sun ta- taro maka hadaya yadda muke yi za mu tafi ziyara wurin shehin mu misali bauchi ko mai duguri da magabantansu a ce to wanda ya niyya babu dole kar kuma nan ma mukaddami zai tara mutane ya ce to kowa ya kawo naira ɗari biyar biyar za a yi- za a kai hajiya wa shi wa ga a ina aka faɗa. kowa ya yi himma za ka shajja a su ne tun da shehi dai bai ce muku ku kawo mai ba. kai kanka ka san ya fi ƙarfinka da ka je ma kai kanka ka san ya fi ƙarfinka ka kaga shehi kaza wallahi ya fi ƙarfi naira biyar ɗinka ko murtala ka ka gani yadda kake da ƴaƴan kaji a gidanka haka ke da motoci jifa-jifai har can kanka ka sani ba kai ko wata kila ko keke baka da shi to ka san ka ɗauki murtala ka ce wai ka ba dariya kai kanka ka san ba wai ka- ka- ka yi wani abun kirki ba ne kawai neman albarka ne kawai to wannan babu wani laifi a ciki hidima ne wadda wa- mutane in suka yi wannan misali ba za ku je ziyara ku ɗebi motoci yiwu ku tafi bauchi ku je e ziyara ɗin rukuni ne amma hidima ɗin ku je da hidima wurin maulan mu shehi misali a ajiya ne ne eh, wannan wani abu ne daban shi ma da ake neman yardan Allah da shi amma ba tare da wai kai kai ta a tuna wai ka kai eh, ka ka- ka je za ka taimaki shi ka taimake shi akan ka raba bai da abin da zai ci sai ya ciyar da kai da kai ka je ka ji irin nauyin da yake wuyan duk dangin ku zai rike su ya ciyar da ku ba tare da ya girgiza ba kuma to wannan daban ne shi kuma don bai ce mana mu kai mai ba kuma ba a ce in an kawo ka reject ba a matsayin ka da shehi ko mukaddami ko kalifa wurin su mukaddamai da suke karkashin halalanka su yi wannan su kawo ba wani ba ka ce a bara ka karba wannan ko ba sai da umar za mu karanta gaba ya ce ko da wasa karba ka abu ka ki karba saboda kila ma ka rasa ku rasa eh, ma'ana a samu za a akwai matsala sai ka ce ko su ɗauka ta raina musu ila abin tun da bayi da yawa ka raina kun ban gani la ta kiran na minal ma'ruf shay'an annabi ta karku yana karku raina kyakkyawan abu ko min kaɗan ɗinsa kar ka rage abi- abinci ka ce to ka alkam ga biro kika almajiri ku ka rana tamu not do mu ƙoron ɗin mukan da yore ma to yaɗi waɗi cikin da yana da ululululululu ya rasa yan tsutsotsi suna ta cinye suna cizonsa in ka samu aka jefa wannan loman kwaya ɗaya sai su samu abin da za su ci su bari shi ya tsira bai ba cije shi ba to kakkare yana ka ce wai me ka alkafi ka wala ka hukka mu yau mekka ka dare ji ko gun kuna kan bewa ka ce za ka ba akuya ga ɗan adam kuma yana nan yana cikinsa yana murna su wannan dai min gairi talabi in har ba ta kai ka- ku kuka ci ya nema ba idan kuka ba shi babu laifi fa inna uqulan nazi haula hadha al maqati tadur maulana sharif yace a nan ne fa zukatan mutane ke juyawa a babin kuɗi da ka ce musu su kawo gobe su kawo jibi su kawo za ta yi kaza kun ya kama ka dai abin yayi wa kake to jama'a ka daga ji ba halar nan tamu ba tana da bukatar kaza kaza a'a halara ha ba ba ba ka san wasu haka suke yana da wuce ku kawai halara kawai halara tana bukatar kaza da zukatan bayan Allah a nan ne suke dawafi suke jujjuyawa harakan su yanzu nan za ka samu matsala da su in ka matsa musu da kawo kawo kun daga zama abin da kake dogara da shi daban ne masu ba sannan maulaya sharif radiyallahu anhu yace wa ala hadha al-miqdari tajri bihi fi jami'i al-umur a daidai nan ne wato al'amura ke faruwa idan ka matsa musu da kawo-kawo to al'amura suna iya faruwa daidai irin wannan wuri in kuma kan musa ran da Allah ya kai ka wannan matsayin ka jarraba yi ka sani al'amura ne za su faru wanda ba ka tsammani don za a koma zai bi a ita zagin shehu shehu anan da ya yi wallahi abu kaɗan kawai shi kawai komi kawai ya mai da mu yadda gaban wani banki kawai komi sai tashi kawai mu kawai kaga ina suna ganin girman ka babu daga nan ka cuce su abun madadin da suke samu da komai tunda ba sa ganin girman ka daga nan ya zube ba abun da za su samu da ta cuce su da shi ya sa ma shi ibrahim ke tun farko ka nemi wanda za ka nemi zai zama shi na ka ka nemi wani tarkace ka zo don duk mutumin da ka tsura ido kana neman aiki ka tare da su to za ka samu sai ka gani to shi din kuma in ya matsa sai ya jawo maka haka ko ba ka niyya yau ya ce kawo gobe ya ce kawo ji ka ba Allah to tattara ya dawo mana kawai a rika bin lissafi kawai ina cirewa ina biya eh yake sanan gidanka da duk abun da ya motsa gidanka shi kenan to abu lamura su kan faru a irin wannan in dai wannan yana faruwa to lamura suna faruwa da ka cuce su su rasa ma dukkan alkhairin da ake samu na karɓar abun ahadi da su karɓa ne don da sun raina ka shi ta ba magana ka ba abun da za su samu wannan kaga sai ka taimake su ka daina irin wannan son duniya ne a fili da ɗaura musu abin da ya fi ƙarfin su wannan karfa a manta ba magana maulaya sharif bane na ƙarsowa ne wasiyan shoki janin nan ne muke ƙari samu kar wani ya ce zai ji haushin maulaya sharif kun tuna a daman wasiyan shoki janin ke tsakiyar karatu ta shi kan na shi ɗauko ya yi wannan na cikin jawabin mani magana da muke yi don kar wani kuma ya ji na cewa mola shirin ya ce a'a kamar yadda ya nakalto kenan a jawabin mani mai ɗariƙa ne yake magana sai ka je ka in ka ji haushin mola shirin to ba shi ba ne shi ma ba shi ne ya laifin ba in laifi ne kenan tare da tashin fari abin da ya ce wa alai ayyata ba ada ku an tadiri duniya tare da mukaddami ya kuskura ya ce zai daura muridansa haraji yanka musu haraji to wannan sai aka ce intaha alifun da hawa babba ko duk inda ka gan shi kana karatu to ma'ana ta intaha ne ma'ana magana shi ta ta kare a nan daga jawabin ma'ani shi ya hana wannan din duk bayanan da muka yi nan tun na ranar duka maganganun shi ta jami in mukaddami ya zama sabanin haka to akwai kura tare da shi maula sharif radiyallahu anhu sai ya kawo nashi bayani ya ce wa hadhihi alwasiyya wannan wasiya al-kubra mai girma kaga kenan magana jos da aka gaba yin ta kenan ko wannan wasiya mai girma lau amila bihal mutaqaddimuna da duk mukaddamai za su yi aiki da wannan wasiya da muka karanta a baya لكانت حالة الزوايا تختلف عما هي عليه الآن بكثير yace wallahi zawiyoyi da sun saba da yadda suke a yau din nan yawancin yadda duk zawiyoyi suke a yau din nan to da sun saba da haka da mukaddamai za su yi aiki da wannan wasiki da shirin jami'a yaya suke wani zawiyoyin kenan ya suke a yau ko ina ya kaje ka samu abubuwan duk ga suna muridai ba san dokar da yake wuyansu ba mukaddara ba sani ba alƙur'an haka mu yake kawai shi kenan sabon jilli ba an da tailor na jore kawai ba tsari ka zo da'iran kawai da ka kalli da'iran mutane ka san kawai wa'annan suna da gyara daidai da zaman wazifa wannan da ka zo kawai wanda ya san ka'idodin tasawuf wallahi da ya ga zaman da'iran ku kawai ya san kuna da kura in akwai matsala ya sani kawai ka san fa muqaddami yana da wurin zaman sa a tsara ta jami'a muqaddami akwai inda aka ce ya zauna da zaran ga muqaddami yau yana kudu yau gobe arewa jibiyan ma wata rana gabar haka a'a wannan yana bukatar wato gyara a mai nasiya a mai bayani ya nemi akwai wurin da musamman mukaddame ake so ya zauna ba ko ina ba ne zai zauna a da'ira to saboda haka dai kaga kenan abubuwan sai a hankali kenan sai a koma a karanta irin bayan wa'annan irin wannan littafi da yake hannunmu a nemi irin su munyatul murid da kuma irin su ya kusa farida da su durratul karida da makamantansu ne saboda a san yaya tijjaniyar da muke yin nan take kar mutum ya rika yi mata hawan feda ko kuma hawan kawara yadda ya ga dama kawai ya rika yin ta gaskiya ba za mu je inda muke zato ba yace da mukaddamai za su yi aiki da wannan wasiya wallahi da zawiyoyin sharif yace sun saba da yadda suke a yau mafi yawan zawiyoyi da sun saba da yadda suke a yau wala budda min al ihtifaz biha mulai sharif yace tilas ne ba makawa lallai mukaddamai su kiyaye wannan wasiya ta shehu jami wa ruju'i ilaiha kuma su koma zuwa ga wannan wasiya su duba ta da kyau su yi aiki da ita wa muhawalatu tatbiqiha ru'an wa nafsan sannan su iya ƙoƙari kuma na ɗabbaƙa wannan wasiya na shirkin jari yin ta a aikata kenan shi ne ta ɗabiƙar su yi ƙoƙarin ɗabbaƙa ta aikata ta a aikace ru'an wa nafsan me ru'an wa nafsan nan هذا الروح عنده روح نفس نفسي to in larabci kai ya kawai wannan gurin wallahi ta laye kan bani ba ka zaba fara ba don ruhan ko ya san arsalna ilayka ruhan min amrina ko nafsan kuma ko ya san me nafsi ya nafsu na sadigo nafsin wannan magana ta zaka fara to wannan technicalism ne na bayan Allah yana nufin su yi aiki da wannan wasiya ta lura da lafuzzan wasiyan da lura da ma'anar wasiyan lura da lafuzzan da ta kumsa da kuma ma'anan da ta kumsa duka gaba ɗaya abinda zahirin maganan ta faɗa da kuma abinda ma'anan da yake nufi duka dai su aiki da shi ta fuskokin daga ya ce wajibi ne lalle a yi aiki a ɗabbaka shi aikace amma ga liman ara da an ya kuna muƙaddaman an sayyadi amara tijani haƙƙan aiki da wannan wasiya ga wanda kawai yake da nufi ya so ya zama muƙaddamin shehu tijjani shugaban shehu tijjani muƙaddami na gaske ba muƙaddamin kare kane ba to shi lalle ya zama wajibi ya yake da wannan wasiya ya ɗabbaka shi aikace wa hadhihi wasiya wannan wasiya ta shehu tijjani ammatun lil muqaddim lil muqaddami wal khalifati fi dariqi ta game kowa da kowa tsakanin muƙaddami da khalifa muƙaddami yana ƙarƙashin khalifa ne duk inda ka samu khalifa to za ka ga akwai mukaddamai da yawa a karkashin sa mukaddamai kuma akwai muridai a karkashin su sai muridai za su je wurin mukaddami su yi ziyara mukaddami kuma in ya tashi ziyarar sa wurin khalifa zai je ya samu madadi haka labar yake khalifa kuma in ya tashi sai ya tafi wurin wato kudubi ya je ya yi ziyarar sai samu madadin sa can to haka ne abun yake tabakan an dabaki fakilahuma dukan su biyu da muqaddami da khaliban yajibu alaihi al'amalu biha kowa daga cikin su ya wajaba yayi aiki da wannan wasiya ko muqaddamin ne ko khaliban ne kullum fi majalihi wa mahallu ihtisasihi kowa yayi aiki da wannan wasiya a matsayinsa da kuma yadda yake wato specification nashi yadda yake abin da yake banta da shi in muqaddami muqaddami ne wasi ya aiki da wasi nan a matsayin sa na muqaddami in ma khalifa ne dai haka mula shari'a ce walastu aqulu ni fa ban ce ba inna man lam yakun kadhalika falaysa bi muqaddamin wanda bai zama yadda wannan wasiya ta yi bayani ba ban ce fa ba muqaddami bane walakin ni aqulu sai dai ni abinda nace innahu muqaddamun naqisun mukaddami ne raunanin ne tauyayye wanda mukaddamancin sa bai cika ba ya duk mukaddamin da zai ya zai cewa muridansa duk bukatar sa tashi ce to ya kamata ya ja wani a cikin sa ya ce to fa gaskiya abubuwan nan ya kamata ku dan yi wani abu ma saboda gonar nan ta ne za ta fi karfin mu babu taki ha babu taki babu Allah mukaddami ya manta ne shi kila muridin shi ma yana nan ya buga ya buga bai samu takin ba ko rabin buhu kai kuma ka zo ka ce wai kai ba taki ba taki ne ina ruwanka da takin ka shi ai Allah ne yake nema ka dace shi in ya ga dama yana da bukata yana da fatahi tare da shi ya ɗebo ko tirela guda zai jibga ma a duniyar na ba wanda ya sai ce ya yi laifi kai ma in ka karɓa ba wanda ya sai ce kai laifi amma ga kar ka kira shi ka ce lalle fa ya kamata a tsaya fa abubuwan nan wannan shekaran fa sai ku kun sa hannu fa eh don gaskiya gonan nan ta nemi ta kwace to wannan gaskiya na kisin mukaddami ne ba za a ce ba mukaddami ba ne tunda an ba shi akwai sarsala hannunsa amma dai na kisi ne ba ful ba ne so wa ghayruhu haqqu bit taqdimi yace wani sa ne yafi cancanta da a bashi mukaddamanci irin wannan mai kwadai in kana fi shuruqu mutawaffiratun fihi in wani nasa wayannan sharuɗa sun cika tare da shi shi ya cika su ya fulfilin nasu to shi yafi cancanta da mukaddamanci ba wannan makwadaicin ba ومن نصيحة المقدم للمسلمين عامة والمريدين خاصة يرى daga cikin. nasiha da ya kamata muƙaddami ya yi wa dukkan musulmai in an yi umumin lafzi kenan zuwa ga muridansa kuma a keɓe kenan kasata yana daga nasihan Allah yi kaddima illa man yara wa ahalar lidalika kar ya kuskura shi muƙaddami mai mutlaƙin taƙadiri muƙaddamancin har da ta kai matsayin yana iya kaddamar da wani kenan don mukaddamanci hawa hawa ne akwai tani akwai mutlaki haka ne akwai wanda za a baka muqayyadi a ce ma dariƙa kawai zaka bayar akwai wanda za a baka kana iya bada dariƙa kana iya sanya mutane a cikin tarbiyyaci akwai wanda za a bada mutum ba wai dariƙa da azkaru kawai ba a'a har naɗi ma zai iya ya ba da wani mukaddamanci wanda duk ya kai matsayin na ƙarshen Maulaya Sharif radiyallahu anhu ya ce yana daga cikin nasiha da zai yi zuwa ga muridan nasihansa da ta wajaba a kansa Allah ya kaddima kar ya kaddamar da wani ya ba naɗa shi mukaddamanci illa man yarawu ahlan lidhalika sai ya ga mutumin ya cancanci da a bashi mukaddamanci tukunna ba haka kawai kowane yufu yafa ake ba wa mukaddamanci ba sai in ya ga ya cancanci a bashi illa man yarahu ahlan lidhalika wa la yuqaddima man talaba taqdima kar ya kaddamar da wanda ya zo ya nemi a bashi mukaddamanci li aghrabin nafsiyatin fasidatin saboda wata wani hadafinsa mummuna mutum ya zo don wani hadafinsa mummuna ya ce yana neman mukaddamanci to kar a bashi ko da wasa kar a bashi fakar ya kuna zairu muta'ahilin don zai iya kasancewa bai cancanta ba وإنما يريد التقديم ليستولى به على رقاب الناس وأموالهم kawai yana neman a bashi mukaddamanci ne don ya zo kawai ya hau kan mutane da kuma dukiyar mutane ya rika sarrafa su yadda ya ga dama kawai ya nemi mukaddamanci ne don ya zo ya hau mutane kan mutane da kuma dukiyoyin mutane ya rika babakere a kai ya mai da ku kamar bayansa to irin wannan mai neman wadda irin wannan mutum ba a ba shi mukaddamanci wala ta yi kumithla haza shay'an min wa ba'i din irin wannan bai cancanci kowane irin lamari ba na addini wa ba'i jam'u wazifata ne wazifa shine wani aiki da za ka yi don samun wani sakamako aikin gwamnati na duniya ba ana kiransa wazifa da larabci kaza ya duk wanda kaga yana zuwa office ko school teacher ko ko lecturer yana yi ne don yana tunanin mota ta tsaya yaya idan aka yi wata talatin ba a biyansa ya rage zamani a yaushe ne nake gani a network wani lecturer ne ya koma ya koma meeting lecturer ne babban makaranta saboda an yi wata wajen kusan ishirin da ba biya shi ba kawai sai ya sabu da kawai ya koma mesin kawai to har ya shiga bakin duniya har ya shiga bakin wani kawai ya ɗauko kwanji da kwaɗaɗɗen siminti kawai sai wani ya ɗauki hoton shi kawai aka watsa a yanar gizo kawai shi kenan to kaga ashe don ba a biya shi bane shi yasa ya ne ya bar wannan aikin to mai yin wazifa ma yana tsammani ran da ya mutu yadda wannan in mota ta tsaya zai je ya karba shi kuma mai wazifa ihe ya mutu ne wannan aiki da muke wazifa ke aiki ne aiki ma'ana kullum muna jin ana cewa muna da aikin yi to aikin yi shine istighfari salatu la ilaha illallah shine ma'anar wazifa to duk wani lamari na addini irin wannan mutumin makwadaici mai neman danniya akan mutane da neman mukaddamancin da kuma ba ba kere da talluɗi a kan dukiyoyinsu to wannan bai cancanci a bashi wani abu ba a cikin lamura na addini لأن هذا الغرض من أكبر الأغراض أغراض المنادية لإصلاح الدين domin wannan irin manufa tashi yana daga cikin manya-manyan manufofi waɗanda suke kore gyara a lamarin addini mutum ya zama manufarsa kawai don ya naɗa shi ya zo ya taba ba kere akan dukiyoyin mutane to ba zai gyara al'amarin addini ba zai haifa addini ɗa mai ido ba irin wannan mutum lamarin nasa wa hunaka farqun bainal bainal ijazati fil ulum wal ahadith an-nabawiyyah wa tadbir fi tariqati mula shari'a ce akwai bambanci fa tsakanin ba da ijaza na ilmai irin kamar ilimin hadisi na manzon Allah sallam wa tadbisi dariqati da kuma kaddamar da mutum ijaza ta taqdimi na ba da dariqa wannan akwai bambanci wancan ba wani sharuɗa da kayi kawai karatun matukar ka karanta daga farko har ka sauke littafi in bukari ne to ana iya baka ijaza cewa kana da ijazan bukari amma mukaddamanci ba haka kawai za a ɗauka ba ka bai ka farfuni ne wani su sharuɗa sai ka tawaffulin wasu sharuɗa wannan kenan sannan yace fala budda min at-tathbita ta tazhara al-ahliyatu ba makawa mai ba da mukaddamanci yayi bincike tukunna sai har in cancantan mutum ya bayyana masa cewa ya cancanci a bashi sannan ya bashi amma sai ya bincike tukunna ta hanyar jarrabawa don shi wani sukan jarraba mutum in ya faɗi shikenan kana faduwa shikenan magana ya kare wani za ka ga za a rubuta mukaddamancin ma aje ana jira za a bashi amma sai a mutumin daga shi sai Allah shi ya san shar wa'insu abubuwa da yake so ya jarrabe shi da su kamar kaza in ya tsallake wa'innan gadodi dai ko uku ko hudu ko wani abu makamanci wannan to sai a dauka a bashi kawai ba kayan wasa bane mukaddamanci wani da an jarraba shi na farko kawai sai ya faɗi shikenan sai a naɗe takarda a ajiye kawai dama ba miƙa ta ba wani kuma he ya ci na ɗaya a na biyu kawai walarar sai ya faɗi kawai wef a ƙasa shi kenan sai a huta ba za a bashi ba wanda kuma aka misali jarraba shi ta ko ta ina aka ga zai iya to sai a ɗauka sai a bashi wani su bayan Allah kuma ko ba su taɓa ganin ka ba ran da suka ganka ganin farko akwai wayannan irin bayan Allah sai su ga sun ga dukkan ka kawai magana ya kare sun gama karanta ka gaba daya abinda za su tambaye ka kawai kana da izinin tijjaniya eh kai a tsaro tarbe da eh sai a rubuta ka a baka sun riga sun karanta komai da komai daga dukkan ta da suka gani kawai wallahi akwai wani haka haka suke baka tambaye su ba san ka ba saba garin ka ba kai ya ishe ka zan yi misali ma da takdimi shukran la fakra da aka bani na farko shehu hamza almajirin shehu martijani ban taba ganin sa ba sai ran da naje ziyara fa aure muka je anguwan naje labarin wa akwai malami babban malami anguwan sai ai mu je mu yi ziyara wallahi muna zuwa muna gaishe shi kawai dan mu ga gaisa tambaye nayi ina da izinin tarika na ce masa yi ina na yi alkaru tarbiyyar ta in ce bari ai na na yi na ce ba ta tashi gashi gidan maulana shi ta yi in ce shi kenan ya kira wani kawai ya ce a kawo a je a ɗauko mai sansala aka dauko sansara kawai yana faɗi ana rubuta aka cika suna ya tambayi suna kawai ya dauka ya baya ban taɓa ganin sa wallahi sai ranar shi ma kuma haka so kaga in har sai ka zauna da mutum ne ka san menene ka san menene daga ran na gane akwai bayan Allah da su kawai ba wai wannan bane so saboda haka dai hatta tazhara al-ahliyatu har sai cancantan ya bayyana maka kaga ya cancanta sai ka dauka ka bashi aw yazhara bidduha ko kuma kishiyan cancanta in ya bayyana to sai ka ajiye tabbini ka ko ka rubuta kawai da faɗa da su da yawa wallahi za a yi haka ana haka sai a kira ka a ce ma wani dalla kaza kaza kaza ana so a jarraba ta yi kawai sai ka fani kai za a iya ma cikin jama'a misali muƙaddami ya kira ka sai ya gaya ma maganar da za ta ɓata maka da misali cikin jarrabawar da zai ma da ya ga kayi fushi kayi wani abu shi ke nan kawai ya fito wannan ba zai yi ba wannan amanan ba zai yi ba ko kuma ai ma wani abu ne a ce ba ka je misali ai ka wuri kaza sai ka je kana dawa ya ce ka je wuri kaza kuma kana dawa ya ce ka je wuri kaza ya sani kana da uzuri sai ya san killa ka nan ya gama dogolgola ka sai ya fahimci lalle ka sai ya dauka amma kowa ne da ta inda yake jarraba muridai wani su kuma babu wani jarraba akwai wanda Allah ya ba su sirri da sun dube ka kawai za su fahimci suna gani ne har zuciya za su kalle zuciyanka kawai shi kenan maganar kare to da haka ne kar a ba da mukaddamanci ga wanda bai cancanta ba fayalamu ay fayamalu bi hazzi ma yadhharu lahu ba'da tabyid sai ya shi mukaddami mai bada mai nada mukaddamanci sai ya aiki da abin da ya bayyana masa bayan ya bincika din nan in abin da ya bayyana masa ya cancanta ne sai a bayar da mukaddamanci in abin da ya bayyana masa rashin cancanta ne sai a dakatar da na bashi mukaddamancin din wa fil hadisi ya zo a hadisi man aana bi batilin yuzhiba bihi haqqan duk wanda ya taimaka wa ƙarya don a danne gaskiya wanda ya taimaka wa ƙarya don ta danne gaskiya to faɗan bari a min zimmatin lahi wa zimmatin rasulun lahi wannan ya yi baran-baran da zimmar Allah da zimmar manzon Allah mana alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah ya yi bara'a da su da haka mutane su duba wannan hadisi da kyau ba a taimakawa ƙarya don kawai mutum bai cancanta ba kawai ka naɗa shi saboda wani manufa na ta kaima to ba a yi haka wa mun mashaira sultanin layi in arbe yuzillahu adallahu Allah ma'a ma yaddahiru lahu min al-khizyi yawm al-qiyamah to ga wani mana irin nan nasu wa mun masha duk wanda ya tafi ila sultanin layi zuwa ga sultanin layi me sultan ilahi sultan me sultan sarki ko tamam to sultan ilahi duk wanda ya tafi zuwa ga sultanun lahi fil arbi sultanun lahi fil arbi sultanun lahi a bayan ƙasa hadisin ya fassara ne sultanin nan karka da da kansa liyuzillahu don ya kaskanta sultanun lahin nan fil ardi to azallahu Allah ma ma yadkhiru lahu min al-hizzi yawm al-qiyamah wannan mutumin da ya tafi don ya wulakanta sultanun lahi fil ardi to Allah zai wulakanta shi shi ma zai kaskanta shi bayan nan kuma bayan kaskancin tare da mar tattali na kunyata azaba ta kunyatarwa ranar lahira to shi ne manzala ya ce wa sultanun layi fil ardi shi sultanun layi fil ardi shi ne kitabuhu wa sun kitabuhu wa sunnatu nabiyyi littafin Allah da sunnar manzonsa sallallahu alaihi wasallam wannan su ne sultanun lahi fil ardi sultanin kai ka ce sarki ko da to kai sarki ka sani yanzu ka zo ayan nan da cikin suratul ma'arij ya zaka san ma aghni anni maliya halaka anni sultaniya daga daga sultan ne ke ma halaka anni sultaniya ma aghni anni maliya dan wutan yi mala'iku suka tafke shi خذوه فغلوه إن ثم الجحيم وصلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب ولا أنا من مسكين وليس له اليوم هاهنا حنيف كو وليس له اليوم هاهنا حنيف ولا أنعام إلا من كسلم to wannan ne yake wannan magana halaka anni sultaniya kafin a ce kuzu ba gullo ne ma a gani anni maliyar dukiya ta yau kamar ta wadatar da ni ga kamai ba tun da ba ta hana ni shiga wannan azabu halaka an ni sultaniya to ya zama fata hujja da nake da ita a duniya nake ganin na riƙe hujja ina da hujja a hannu to ita ta halakar da ni ko kuma sarautar sarautar da nake gadara da ita a duniya ko kuma hujja sultan yana daukan hujja yana daukan sarauta to littafin Allah da sunnan manzo Allah shine sultanul lahi fil ardi hujjar Allah a bayan kasa kenan wa man tawalla min amri almuslimina wanda duk yaji in lamarin musulmai shay'an wani abu daga lamarin musulmai fasta'mala alayhi rajulan kuma sai yazo saboda shi ne yake da fawa akan mutane sai yazo kawai ya daura musu wani mutum a kansu ya naɗa musu wani mutum a kansu wa huwa ya'lamu anna fihim man huwa awla bi zalika kuma ya sani akwai wanda yafi wannan mutumin da ya naɗa din cancanta ya akwai wanda ya fi shi cancanta a cikin mutane ya ɗauko shi shi ya naɗa shi saboda wasu dalilai na shi na selfishness wa a'lama minhu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu ya kuma sani fa akwai wani wanda ya fi wannan da ya naɗa sanin littafin Allah da sunnar manzon Allah akwai wanda ya fi wancan sanin wannan amma sai naɗa wannan da yake so to wannan wanda ya wannan irin aiki ka san a duniya akwai mutanen da Allah ya ba su fawa su sai wanda suke so ma za a naɗa jagoranci sai wanda suke so za a naɗa to irin wa'annan mutanen idan sun naɗa mutumin da bai cancanta ba tare da ga wanda ya bi cancanta to fa qad qala Allah wa rasuluhu duk wanda ya haka ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il mu'minina ya ha'inci dukkanin mu'mine da ya ɗora musu wanda bai cancanta ba a kansu yanzu gwamnoni kam ya suke yi in sun lalace in sun tashi ciyamomin su ya suke wanda jama'a suke so suke daura a wanda suke so ko ko kuna so ko ba so saboda shi Allah ya jikinta wa lamarin ku yana da bindiga yana da kuni kaga sune hujja yanzu a duniya in kana da jiyon nan magana ya kare kudi za ka ba mutum dole sai yi ma abin da kake so bindiga kuma za ka nuna wa mutum ya bar abun da ma bai niyan bari ba dolensa in ya ga wuta wa man taraka hawaidan nasi ma'aiki yace duk wanda yayi watsi da bukatun mutane ya ki ya biya wa mutane bukatun su yana da hali to lan yanzuru lahu fi hajatihi hatta yanzura fi hawaidihi Allah ba zai taba duba bukatarsa ba shi kuma sai ran da ya dawo ya duba bukatun bayin Allah tukunna wa yu'addi ilayhim haqqahum sai in ya ba da haƙƙinsu zuwa gare su tukunna kafin Allah zai fara duba bukatansa in ya nemi bukata wani Allah Allah ya mai wa man akala dirhaman eh dirhamun riban duk wanda ya ci dirhami ɗaya ɗaya tol na riba kuɗin ruwa kenan ko ya ƙara ko da naira ɗaya kenan ya karɓi ruwa fa huwa salatun wa salatuna zaniyatin to wanda ya bada kuɗin ruwa aka ƙara mai koda kamar naira ɗaya ne yana daidai da wanda ya zina sau talatin da uku zina ba sau wanda ya zina sau talatin da uku shi yake daidai da wanda ya ƙara naira ɗaya kuɗin ruwa kun san abun mamaki wannan abun yanzu ya fi yawa a wuraren ma'aikatu ma'aikatu abin ya fi yawa ya kai inda halin a ce kawai musulmai su fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya zama bayi da aiki banda ba da kuɗin ruwa kuma ma musamman ma ta hanyar zalunci dukiyar da ba nashi ba na wasu saboda ya samu wata ƴar kujera ana ɗan tattara kuɗin mutane ana ajiyewa a wurinsa kawai sai ya rika sarrafa su kawai yana ba da kuɗin ruwa ajiya in an baka canji wannan sai da izinin mai shi zaka yi mutum ya baka ajiyar neransa ɗari ɗaya amma yobe ne guda biyu hamsin hamsin sai wani ya zo lalawa ne kana da canji eh eh akwai akwai zo kaje ka bayar sai ya zo zai karɓi kuɗinsa ya ce wani ina kuɗi na ne bayan kwana biyu ya kace mai gashi ya ga naira ya ga kwana ɗaya to daga nan ya san kai ba mai amana ba ne ma'aiki alaihi salatu wassalam an ce in an kawo mai ajiya ko shekara biyu kai ko kullin baya kuncewa ya gyara mai da ba yadda ka kulle kullin haka zaka zo ka tattashi balle ya ce wai zai bude shi ya ga menene in kuɗi ne wani irin kuɗi ne wani iri ne nerori ne tsagobi ne mai ruwan ka haka annabi ke ko kunce kullin baya balle da mu da menene sai ya ga kwakwam menene a ciki shi ne amana shi yasa kafirai kansu suka sa mata Muhammadul Amin sallallahu alaihi wa sallam to akwai koya mana an baka ajiya ka ajiye yadda aka baka in an zo mutum ya zai tadda shi yadda ya samu wanda yake jira ni daya haka suke yi wallahi yanzu a wurin ma'aikatan a zo a baka turmin zani in za ka saya yanzu ne a kasuwa let's say kaman naira dubu biyu da ɗari biyar ne amma in za ka yi biya uku ne to naira dubu uku ne to in biya uku za ka yi ko da naira ɗaya ka tsara to yana daidai da yin zina sau talatin da uku in ji annabi muhammad ba mahalukin dai sai ce zai gyara wannan ya yi wani kwaskwari ma a ai kaza kaza ka san haka yanzu mutane suka dawo mutum zai zama da fita je misali take yi ije dan ara masa ta sake uku wai saboda yayi fushi ku tuna hadisin da muka karanta jiya satin ta hadisin la ta da din nan kar kai fushi in ji manzo Allah ko mutum ya hau dokin zuci ya dan ara masa ta shiga uku sai ya sake ta sai ya dawo hankali in fushin ya sauka hankalin ta dawo jikin sai fara yanzu ana ba wata yar fatawa mai marar rauni kai marar ƙarfi haka ya je tambayi wannan ya ba shi amsa ba zai yi ba ya je wancan ya ba shi amsa to yanzu a kan kallon babu wani mafita ya ƙara zuwa wani wancan ya mai fatawa a ba shi amsa ba zai yi ba da ya je wurin wani kwarkwar ya ce masa in ya ce a kan kallon ta ta ce wallahi amma cikin fushi aka rama kaza na sake ta haƙiƙa la gaskiya ka ba cikin fushi amma uku na sake ta amma cikin fushi ne fa aka rama kaza ke eh to lalle akwai kaulani akwai maganganu guda biyar ce yawwa aka rama kaza sai ya gyara zama eh na san za a yi haka aka rama kaza to ya ga wallahi suna samun waɗansu ‘yan iska tantirai da sunan wai malamai ne wai su ba ka fata ba komai ba komai ko riba gida biyu ne akwai ribal fadl akwai ribal nasi'a riba na ƙari yanzu yanzu yanzu yanzu akwai riban kuma jinkiri wurin biya dukkan su uwar su ɗaya uban su ɗaya na ƙari yanzu yanzu ribal fadl kenan in baka kwanon shinkafa ɗaya sai ka bani kwanon shinkafa ɗaya da rabi abin da ake bukata in an zo a tabbata an yi daidai ko in masara da wake za a canja ko da dawa to akwai ka'idan da malamin sai suka shimfiɗa kar a zo a fifita a duba kiman kowanne ne idan wa idan wake misali kake so wannan kuma masara yake da shi to in waken nan zai sai kwanon masara biyu shi kadai in an kiyasta to idan ka bashi ya baka kwano ɗaya ka bashi kwano biyu na masara babu laifi in an yi kiyasi fa kenan amma mutum ya zo zai ba da buhu ɗaya in Allah ya kai mu kaka'a za a dawo da biyu to wannan ya san sauran kaga dirhami ɗaya kawai fa ka ƙara yana da daidai da sau talatin da uku to wannan ya yi tsarin dirhamai ba masu yawa buhu ɗaya buhu biyu dai kanka ka san an sayar da shi Allah kaɗai ya san iya dirhamomin da zai ko yaya to Allah ne ya kyauta yanzu shi ya dawo abinci kuma musamman wurin ma'aikatan alkur'an kaga wani su yan iska tantirai suna bin gida gida suna ba da bashi wayan da biya kaza za ka yi to kaza ne in kuma ta yayin zai za ka yi su din ne fa kuma ko kuma wani iskancin da ake tsabar kawai mutane sun makance cikin haramun sun lalace su simmu da tsiri ha kauman wasu umiko wa hum mutahayyiruna bila tadbir sun makance su kurunce cikin wato duniya ka ga mutum ma ana cinikin ana ba da ruwan ma da abin da babu shi a ƙasa sai ka sai ka je wurin ma'aikatu za ka ce babu abin a ƙasa ba amma mutum da za a ba shi bashin abu wallahi ka ga irin wani gold store da ake haɗawa abu sai ya baka mamaki mashin ne ba naira dubu ɗari katar take saye amma sai a je a baka ita dubu ɗari da hamsin a ta ɗauka a salarin ɗinka in ka tambayi mutum a kayan Allah ba Allah wannan aikin da kai kan mai matsayinsa shi kansa ya sani haramun duk dabaransa duk duk kokarin sa bai sai cewa da wannan kan halal bane ya sani dan ai innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu ba wanda musulmin da bai san wannan abu haramun bane riba ne amma ana shine riban nasi'a ne riban jinkiri ƙari wanda za a yi saboda an jinkirta biya sai a ƙara maka ba a biya tsariya ba wanda ya yi ƙarin jira ne duka zina talatin da uku sai ya buga lissafi adadin dirhamomi kwarai da gaske wa man nabata la'amru min sahatin duk wanda nama tsoka ɗaya ta tsira a jikinsa ta hanyar haram fannaru auladihi annabi yake wuta ta cancanta da irin wannan mutumin wani hadisi ya tsare kenan rawar tabarani an ibn abbas wani hadisi tabarani ya fidda shi ta kan hanyar abdullahi da abbasu aka samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda lokaci yayi za mu dakata a nan sai kuma in Allah mu zama na gaba sai mu daura daga inda muka tsaya za mu tashi a fala ya juzu lil muqaddami al ma'duni lahu fi taqdimi an yuqaddima shakhsan li qarabatihi minhu karfe da mai daidai kenan sai mu tashi a wannan gurin har mu kara ma kenan akwai سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك. So, muna da sanarwa? Sanarwa ta suna da wanda take kusa da mu zikiri ne ko ranar asabar da Allah ya kai mu. Haɗin wuri ranar asabar haɗin wuri na Allah ya kai mu. Zuban ma sai ma alhamza kisa mai lafiya insha Allah. a ratsar kowa da kowa insha Allah